الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير رسل الله أجمعين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله يوم لهدي ترك وتر بيو ميلادية تايور أن الإيسا دبو ميو لإشرم كما يدى alkawari ya gabata cewar insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala za a fara karatu na sabon littafi bacin saukar wannan littafi na shawarar kodiyo iya sunna to za a fara littafi sabo kan babin tasawuf din din littafin shi dan bodo da mun karanta ihya wa sunna wa ikmalul bid'a wanda Allah ya taimake mu aka sauke shi a cikin waɗannan lokuta da sun gabata to muna fatan ya zanto ya amfane mu muna fatan ya zanto ya amfane mu to wannan littafi da za a sanya sabo littafi ne na Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu mai suna Sa'adatul Anam da akwali shekhul islam fassara wannan littafi shine arzikin talikai ta hanyar jin zantuttukan shekhul islam shine shehu ibrahim radiyallahu anhu amma ba wai shehu ibrahim ne ya littafi ya tattara ya same wannan sunan ba abin da ya gabata a lura kenan akwai jikan shi shine shak ahmad tijjani sis dan uwan shak hassan sis wanda a yanzu shi wannan shak tijjani sis din shine limamin masallacin shehu ibrahim na kamsu salawa to shine ya harhaɗa wasu hudubobi na shehu ibrahim wanda ya yi a wajen mauludoji an gane ko da wasu daga cikin yan madaidaitan da daban da shehu ibrahim ya yi kaɗan irin su ifriqiya irin ifriqiyin da wasu bayanai da shoyi ibrahim ya yi kan wasu matsaloli wanda aka yi mai tambayoyi a kai sai ya har hada su guri daya sai ya sanya masu wannan suna na sa'adatul anam bi aqwa da shaykhul islam shi shehu ahmad tijani ke su kenan kuma shehu ibrahim tun a rayuwar shi an yi mai irin wannan ba wannan littafin da ke ni ba akwai littafin shi mashahuri wanda ake ce mashi jawahirul rasail akwai na daya akwai na biyu jawahirul rasail wato gwalagwalan wasiƙu na shehu ibrahim wanda Sheikh Ahmad Abdul Fatahi marigayi Allah ya tsare shi shi ya hada wannan littafi yayi na daya yayi na biyu yana da tudu kwarai da gaske bayan yayi na daya na biyu kuma sai ya ƙara har hada wasu ya sa masa suna ziyadatul jawahir kaga ya zama kamar na uku kenan ko to an yi irin wannan kamar yadda gama akbaru misalin akan wannan tafsirin da muke yake ta yawo a tsakanin masoya a yanzu na sho ibrahim za ka ga mujalladi shida ne aiko mujalladi na ɗaya na biyu na uku tafsirin sho ibrahim siriya da tafsir za ka shi ma ai ba sho ibrahim ne ya nemi guri ya zauna ya rubuta wannan tafsirin ba haka bane a'a wanda ya wallafa abin cewa kasa kasan sho ibrahim ya samu wanda ya yi tafsirin alqur'ani a cikin harshen larabci domin shi ibrahim ya yi tafsiri da harshen larabci ya yi sauka alkur'ani da larabci sau biyu allah ya taimake shi da wannan sannan kuma duk sauran tafsiran da yaran sa yake na wani da shi yake amma dai sauka biyu ya yi ta da harshen larabci to a wannan kasa-kasai ya samu wasu zakakuran fasihan matasa guda biyu suka shige labirari idan aka danna kasar din aka su shi Ibrahim za su yashi ya rika bayani a cikin kasar su kuma wadannan suna kwaba idan suka ba shi kuma shi wannan babban malamin sai ya dauki waɗannan bayanai da da ya ji sun rubuta sai ya yi sace a cikin littattafai ya ga waɗannan manganun da shi Ibrahim ya faɗa ina ya samo su an gane ko idan ya binciko ya fito da su to sai ya zanto sai ya sanya masanin bayanin shehu ibrahim a sama daidai kuma inda yake sanya wani wani dogon layi a ƙasa sai ya sa wannan shehu ibrahim kisan da ya kawo ko bayanin da ya kawo ko hadisin da ya kawo ga wanda ya waice shi ko yin kisa ce ga littafin da ta zo shafi na kaza guri na kaza a haka cikin wannan yanayi mai wahala ya kama tafsirin da duka ya kammala shi ya kai wa Sheikh Ahmad Dam Hadi Bashir Ibrahim wanda yake na biyu bayan rasuwar Sheikh Abdullahi ya kalla ya yaba mashi aikin da ya da kokarin da ya dama dai tun farko ya nemi izinin shi kai shi kai shawara lokacin da ya gaba kai ina ga lokacin shehu janadin nan ne na yanzu ya kai mashi ya kalla ya yaba mai yake cewa kayi kayi kokari kwarai da gaske to da haka a takaice dai ban so in zama da nisa kan irin wannan abubuwa amma dai wannan littafin na Sa'adatul Anam da aka wale Sheikhul Islam littafi ne wanda Sheikh Ahmad Tijjani Sisi ya tattara bayanan Shehu Ibrahim da hudubobin Shehu Ibrahim ya tattara su guri guda ya sanya masu wannan suna ina ba ta gano wannan duk abubuwan da ke ciki na Shehu Ibrahim ne duka babu na Shehu Ahmad Tijjani Sisi sai dai kawai shi ladan tattarawa zai samu domin ma Allah ka ba mu ladan karantawa da kuma yin aiki da abubuwan da ke ciki a suke cewa a cikin farkon littafin kayan a shiga cikin littafin wa huwa kitabun nafis wannan littafi ne wanda yake mai darajar gaske ya tawi ala iddatin iddatin min min khutabi maulana wa shaykhina wa wasilatina ila Allah shi wannan littafi ya tattaro da wasu wasu abubuwa masu yawa na hudubobin maulanmu da kuma shehunmu da kuma wasilan mu zuwa ga Allah shine qudbul irshad qudbi ne na shiryar da al'umma an gane ko domin kamar yadda na taɓa faɗi Sheikh Ahmad Abdul Fatahi cikin littafin Zawahir Rasail din da na faɗa da ya kawo inda Shehu Ibrahim yake magana da kan shi yake cewa wa inni walillahi alhamd ni din nan Ibrahim ya ina godewa Allah na san mutum fiye da miliyan goma da suka karɓi ɗariƙar tijjaniya a hannuna ya ce kuma wa adadan aufara min zalika ita na ko hazardin na san kuma adadi fiye da miliyan goma da nita wanda su kuma sun karɓi musulunci ta sanadiyya ta to da Allah idan aka sun yawo shi Ibrahim suna qudbul irshad an yi ƙarya ba zai zama ƙarya ba kudubi ne na shiryar da al'umma kuma kaga abin sai ya zanto wirasa gado na san mutum zai yi da ni idan ya ga tafsirin shehu ɗaya usman bosi za ka ga da wuya ka iske wata na ramadan ya fara zuwa ƙarshe ba ka samu mutane rututu wanda suke musulunta ba ta wannan shi ne wa'azi za ka iske wani kirista ne ya zo ya musulunta wanda ba ma gudu ya ce ta musulunta wani kaza wani kaza wani kaza to wannan shi ne tafarki da irin abin da annabawa ko in ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dora al'umma akai saboda yana cewa a hadisi sahihi ballighu anni walau aya ku ta isan min da sakona ko da aya ɗaya in ka sani to ka rika faɗa wasu wanda ba su santa ba sai su karu karkai kun da ka shi Ibrahim kutubul irshad wa gausul ibad kuma taimako ne na Allah wanda ya yi wa bayan Allah tun da ya kawo shi Ibrahim a cikin wannan zaman dama shehu tijaniya ce faifa tana nan zuwa lokacin sai mutane sun shiga wani yanayi na kunci malamai sun ce kuncin ana nihin na karancin sanin Allah ne to a cikin wannan yanayi Allah saboda rahamar shiga al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan faifa yasa ake shehu shehu Ibrahim gausul ibad taimako na Allah wanda yi wa bayan Allah ina ba ta gano wannan hatta ita kanta faida din sho Ibrahim shine rasul faida kamar shine shugabanta to amma shi kan shi abin da yake cewa kai shi ma shi ma dan faida ne kawai to ai faida Allah ne ya kawo ta sai dai kawai yana dora ta hannun wanda ya ga dama inda da ba ta ba wai misali karka dauka ka ba sho Ibrahim shine ya zo da faida a shi Allah ya sanya faida a hannun shi amma wata abin da wasu take daga Allah dan ya taimaki bayan sa ita to da yazo kuma ka san ai Allah yakan yi abu da wasila wanda Allah ya shirye da shi a addinin musulunci ai Allah ne ya shirye da shi amma za ka iya sai wani sai ta sanadiyar wani wa'azin wani ko kamar yadda na faɗa kan shi wani ayyukan sun gosi wani za ka iya sai ta sanadiyar karatun wani littafi muna da wani bawan Allah yana nan nan zare yana karatu da can yayi karatun a zamfara wasu sun san shi a nan sunan shi Aliyu baban shi kirista ne mahaifiyar shi kirista ne shi ma kirista ne a haka ya taso ban da nuna masa kiyayyar addinin musulunci ba abin da ake yi amma ta sanadiyar karanta littafin shak ahmad didan da turanci shi yake rubutun shi yana cikin karantawa allah ya jefa mai hasken musulunci kaga ta sanadiyar mai wasa da wannan littafin to allah madaukakin sarki haka yake duk abin da zai ba sai ya haɗa ka da wasida wanda ta sanadiyar shi zaka samu wannan abu to haka kaga yanzu gashi ma baban shi yana da wadata mahaifiyar shi haka ya ya zauna da rayuwar talauci da wahala ya kyala wasu abu saboda Allah ya shirya da shi ya jefa mai shirya to kaga ashe shirya ta Allah ce mai ta fatan Allah ya ta shirya da mu arzikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ashaq Ibrahim Iyas shine Ashaq Ibrahim Iyas radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi fi mawasimil maulidin nabawi yayi waɗannan abubuwa hudubobi din a cikin tarurruka na maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ba'd min kutubi sannan akwai wasu sashi kadan na da dattaban shehu Ibrahim a cikin littafin nan fi shattal funun kuma wanda yayi su a cikin fannoni daban-daban na ilimi wa juz'in yasirin min majalisi sannan kuma akwai wasu yan yanki haka kadan daga cikin majalisosin shehu Ibrahim wanda ya misali kaga akwai majalisin zariya za mu zoke shi wanda wanda malamai suka sa mai suna al-faybatul zariya a zariya yi shi akwai littafi mai suna salasu majalis saniya aka hada majalisin Kano da na Katsina ina tunanin da na zariya akwai akwai wannan to akwai majalisoshi daban wanda shi Ibrahim yayi to duk za a hada su fil wa'az wanda yayi waɗannan majalisoshi ne a wajen game da wa'azi wal irshad da shiryar da al'umma wa rasail ukra sannan kuma akwai wasu wasiƙu daban-daban dan wasiƙu ba ana nuna a rubuta a tura mutum ba akwai waɗannan din ma ana nuna bayanai na ilimi fil azwi ba a cikin amsoshin da ake amsoshin da Shehu Ibrahim ya bada kan tambayoyi iri-iri kaga akwai sabilus salam fi ibqa'il baka wannan wato mutum ba zai san shi Ibrahim ba sai yana duba littafin sa kanta ka sai an sa fasta a waye ba ka san shi Ibrahim amma idan kana duba me shi Ibrahim yayi to anan zaka san waye shi ko kuma kaga irin malaman da suka bi shi misali cikin malaman da suke karkashin shi Ibrahim wanda su a lokacin ma malaman su ne suka nuna masa shi Ibrahim din shine Sheikh Ibrahim Sani malamin shi shine Shehu Atiku Sanka to Sheikh Ibrahim Salim an tabbatar mai da lamba ta ilimin hadisi na duniya shine na biyu a yasa wannan ko a ilimin sanin ilimin hadisin manzon Allah a duk duniya yanzu an ce shine na biyu a haka almajar shi Ibrahim kuma a Afirka gaba ɗaya ƙasa fiye da talatin kuma shine na ɗaya duka kaga in mutum na duba irin waɗannan to daga nan zai rika ɗan zai rika ɗan gane waye shi Ibrahim kuma ya ce shi bai da ijaza shek ibrahim sani bai da ijaza wadda take yake zira ita game da sanin hadisi fiye da ijaza da shehu ibrahim ya mishi ta sanin hadisi to akwai irin wannan rasayin ukura a cikin amsoshin da shehu ibrahim ya bada na faɗi littafin samirul salam fi ibqa'il maqam shi littafi ne wanda lokacin ina tunanin sarkin maka ko faisal ko waninsa yana nemi fatawar malamai na rabida za a tuge makamin ibrahim daga inda yake domin a fada da gudun dawaki wasu malaman suka suka goyi bayan a tuge ta za akwai yan abi ya rima a shagida inda gwamnati za ta yi abu kawai abi ta kawai wasu kuma har da shehu ibrahim suka ce a'a ba za a cire shi ba to aka ce to kowa ya je ya nemo hujjojin shi za a zauna lokaci gaba to shehu ibrahim cikin wannan kwanaki sai ya rubuta wannan littafi na sabilus salam fi ibqa'il maqam wato hanyar zaman lafiya yana cikin barin maqam ibrahim a inda yake kar a cire shi daga inda yake to haka za mu iya cewa yanzu barin maqam ibrahim duk wanda ya ji aikin hajji an gane ko umara barin maqam ibrahim ko ta kira kake kuma to ba tawon shi ibrahim ba da haka ba da tuna an tuge shi ba ma za ka gani ba ma za ka hinda a shi amma albarkacin fatawar shi ibrahim da ya bada kuma littafin na nan cikin nan aka gamsu da hujjojin da ya bada aka bar makamin ibrahim da haka je kana kallon shi a cikin gida to kaga wannan ba karamin abun alfahari bane abin jin dadi da cewar ulaika abai fajini bi mislihim ko idza zama'atna ya zarirul mazalim waɗannan su ne iyaye na hakika wanda Allah madaukakin sarki da falalar shi ba dan wayan mu ba yi mana baiwa da su za ka iya kawo irin su ko kusa to kaga sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah ba alfahari za mu rike sai mu rike cewa mun gode wa Allah da ya ba mu irin wannan abu wanda yake mai kololuwar daraja war rudud sannan kuma akwai raddodi da shi Ibrahim yayi daga cikin su akwai raddin da yayi ma wani malami kan matsalar da shi sho Ibrahim ya bada fatawa akan ya halatta a yi karatun Qur'ani da wa'azi a gidan rediyo haka ba sho Ibrahim ya yi bayani ka haka sai wani malami shi kuma ya wani tahi ya raji su bai halatta ba wannan duniyan ci ne kaza kaza da sauransu sai sho Ibrahim ya mai raji akan wannan da Allah ne ana kawo ai da mutum dariya ba zai yi saboda ai yanzu rediyo shine ma hanyoyi na yada abubuwa na addini da sauran sakonni iri-iri daban-daban da aka lokacin da an karanta risala wannan malami sai ai dariya shi sho ibrahim yana hangen nesa ya ba da wannan fatawa ya ce idan lokacin da ake yin wata waka ko abin da bai dace ba a gidan rediyo ana yin shi to lokacin mutum kare ya in kuma aka ce ga lokacin da ake wa'azi ka mu da ka ji abu ne mai kyau to wasu malamai da yawa ba su yarda da haka ba shi ne wani shi kuma ya zo yana suka haka ne to akwai rajin da shoyi ibrahim ya mai akan cewar ba daidai bane abin da ya faɗa cewar a sanya din da shi ne daidai duk za mu zo kai idan Allah ya raya mu insha Allah wa rudud an masaila muktalafatin haka zaka ce an masaila domin masail din nan malaman nahu suna cewa jam'un ala sigati muntahal zumum fa'ail kenan bai daukar wasali kasa sai dai wasa ji sama kamar irin su da kadana sarakum Allah fi mawadina fi alga ci go fi mawadina kasirati amma in ka ya dauki alif da lam sai an sanya a in ka shi in ka shi ya dauki da kisra to sai an sanya mai alif da lam kamar wa antum aakifuna fil masajid kaga shi ya dauka to amma sun da ba alif da lam sai amma sa'ila mukhtalafatin da raddin da shehu ibrahim ya game da wasu mas'aloli daban-daban wanda ya yi wannan shi ne kamar yan mukaddima ta shi littafi to shehu ahmad tijani sai sai yake cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa ashabihi ansarihi ila allah an gane ko yace salatin allah ya ma'alayan manzon allah alayen manzan Allah kamar yadda ya zo a hadisi sahihi su ne alu aliyu kaf din family din gidan sayyidina aliyu da ƴaƴan da na da fadi mace zahara ta haifa da wanda ba ita ta haife su ba domin yayin aure bayan rasuwarta ita ta yi wafati bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati da wata shida sai na fadi mace zahara ita ma ta yi wafati to ƴaƴan da ta haifan mashi alhassan wal husain da muhsin da Zainab da Ummu Kulsum to sai na Aliyu daga baya bayan kai wafati ya auri mata ya hayayyafa da yawa su ma tashrifai amma su ba su kai matsayin wadansa ba ana ce musu alawiyun ma'ana jinin sayyidina Ali wanda ba su shafi na Fatima ta Zahra ba to waɗannan duk ahlul baitin sannan kuma akwai daga akwai kuma alu Abbas Abbas wan Sayyidi Abdullahi mahaifin manzan to shi ma family din shi gaba daya tunda ya musulunta su ma ahlul bait sannan kuma akwai alu aqil aqil ibnu abi talib an gane ko shi ma duk family din shi shi ma wannan ahlul bait sannan akwai ja'far bin abi talib ali ja'far kenan su ba dukkan su a alu alaye manzo Allah to waɗannan su ne ahlul bait da fatan an gano wannan to sai kuma akwai wanda ake ce masa ahlul kisaya su ahlul kisaya a ahlul bait kuma su ne mafi kololuwar daraja shine wata rana manzo Allah sai ya aika aka kira sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu aka kira da na Fatima Zahra aka kira Al-Hasan da Al-Husayn sai manzo Allah ya dauko wani mayafi a cikin dakin shi ya lulluba gaba daya sayyidina Ali ya tsaya a bayan annabi ya rike bayan annabi manzo Allah ya tattaro alhassan da al-Husayn a hannayensa ga rarfa da masu zahara a gaban shi ya lullube su da wannan mayafi dan shine al-kisa'u din ikita Allahumma ha'ula'i ahlu baiti fa azhib anhum ar-rijsa wa tahhirhum tadhira ya Allah waɗannan su ne mutanen gidana Allah ka tafiyar musu da duk wata kazanta Allah ka tsarkake su tsarkakewa ina ba ta an gane wannan akwai iyalin annabi alaihi salatu wassalam ummu salama da ta ji roman addu'ar da annabi ke sai ce ya rasulullahi ala adkhulu ma'ahum shi ni ma ba na shigo tare da su ba sai manzo Allah ya ce maka nake fa innaki ala khairin ki tsaye wata tsaya na inda yake ke ma ai kina nan kan wani alheri kuma ai alherin da Allah bai riya in ya baka iri kaza ya ga misali ya ce sayyidina Abubakar ya fi kowa imani kaga wannan lambar da aka bashi sai na umar manzo Allah ya ce ya fi kowa karfi a cikin addinin Allah in shi dan ya gashi sai ya go sai na Usman ya ce mala'iku Allah kunye shi ma suke an gane ko sai na Aliyu ibn Abi Talib shi ko manzo Allah ya ce mashi ya fi kowa iya alƙalanci kuma yake cewa huwa minni wa ana minki an gane kawai a dukkule ni na shi ne kuma shi na wani kawai har ba akwai lokacin da na fadi mata zara sai da manzo Allah yana taya bar sahabban nan sai ya kisa Ali ba yar kisa Rasulullah baka sanya mai gida ba mai gida na ba yace ah wai kin taba ji mutum ya taya ban kai shi ma to an gane ku mana shi manzo Allah idan ya taba din barna sai da ai ka bar tashi ba yake bane saboda kusanci waɗannan su ne al-khulafa ar-rashidun wanda manzon Allah lokacin da yayi wasiya hadisin nan na al-Irbad ibn Sariya na Muslim yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin abu alaiha bin nawajib magana magana annabi ta san manzon Allah Allah yana bude mai abubuwa masu zuwa iri yace kun ga shaidu na lizumta maka ku bi sunnata shi manzon Allah kenan yace kuma ku bi sunnar halifofin da shiryayyu an gane ko ku bi ta yace kuma abdu alaiha bin nawadi ku sanya hakoran gaba ku kama ta gamgam tar ku saki kaga wannan ku kai ko siya da ko bi ma'ana manzo alaihi salatu wassalam yana gwada cewa waɗannan sahabbai gaba ɗaya ka rike su in kana son ka tsira sau da dama hadisin min al-irbad bin sari hadisi ne wanda manzon Allah wasiyar annabi haka ba ake cewa hadisi wasiyar annabi to idan mutum ya kauce to ya fada halal idan yanzu kana son sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman yadda wasu nasu ba ke ba son sayyidina Aliyu to ka tashi aiki idan kuma kai kuma ka tsaya wa ai Aliyu kam ba ne mutum Aliyu kawai ka dauko farin shi sai ka tura Abubakar radiyallahu anhu ka tura sayyidina Umar ka tura sayar na usman to nan ma kuma ka faɗi walwarsu yadda ka san dai waɗannan sahabbai da ka san fuka-fukai idan tsuntsu bai da fufuke ne zai tashi ba zai tashi ba komin can wancan fufuke ko ba zai tada shi ba idan yana so ya tashi dole sai ya zanto yana da fuka-fukai to haka san ahalin bai yake da san sahabban manzon Allah idan ka rike bangare daya ba inda zaka idan ka rike ɗaya bangaren baka rike wannan ba shi ma ba inda za ka dole idan kana so ka tsira sai ka hada su duka to Allah ka ba mu iko hadawa duka alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam ka kare mu daga mu daga dukkan sharrin raba su ko kuma raina wasu akai domin ka ka- ka'ida akwai raina wanda mai hankali zai gane raini wawa kuma sai daga shi sai an fito fili an yi zagi sannan aka raina wani sahabi daga cikin sahaba annabi ai ka san mahaifinka akwai abin da wani zai mai kai ka san da gani ya raina shi ko da gani wata kalma ba kuma ya ce mai ko ya ce mai ya zagi baban shi ba a wasu abubuwa zai mai kawai da gani kai ka san wannan abin raini ne kawai to a kiyaye wannan ansarihi ila Allah wanda su sahabbai din nan mataimakan annabi ne zuwa ga Allah wa man tabi'ahum bi ihsan da kuma duk wanda ya bi su da kyautatawa wa nahaza nahazahum ila liqa'illah da kuma duk wanda ya bi tafarkin su zuwa ga haduwa da Allah wa ba'd bayan haka inji shehu Ahmad Tijani ke yake cewa al-ihda ga wato sadaukarwa shine al-ihda a rika rike kalmomin larabci da wannan daga akwai da al-ihda'u sadaukar da littafin nan wa aka sadaukan mawa yace uhudi karka sai ahadi uhudi ila shaykh radiyallahu anhu ina bada hadiyya da sadaukarwa ga wannan littafi zuwa ga shehu ibrahim iyas radiyallahu anhu wa ila kulli talamizatihi to ga mu za mu shigo yanzu yace kuma na sadaukar da wannan littafi zuwa ga dukkan ɗaliban shehu ibrahim wa muqad wa muqaddamihi bi fatahi dal zali da kuma muqaddaman shehu ibrahim wanda ya kaddamar da su akan ba da dariqa da sauransu wanda suna da yawa kwarai da gaske a kasashen kuma da yawa rubutu wa ahbabihi kuma ina kaddamar da ina yin sadaka da wannan littafin ga dukkan masoya shehu ibrahim radiyallahu anhu to me nake masu sadaukarwa to ga al-maf'ul bihi na wannan uhudi din wannan ila shaykh din nan muta'alliqun ne da wannan wata mafulin bihidu kitaba sa'adatul anam ina sadaukar musu da littafin nan da na sa suna sa'adatul anam bi aqwali shaykh islam wa huwa kitabun nafis ya tawi ala iddatin min qudabi wannan shine bayanin da muke da ba sai mun karba sura shi radiyallahu anhu fi mawasim al-mawlid an-nabawi wa ba'd min kutubihi fi shatta al-funun wa juz'in yasirin min majalisihi fil wa'd wal irshad ورسائل أخرى an gane ko da wasu rasail din zaman fil ajr bit war rudud am masaila muktalafatin wa qad bazaltu juhudi to ga abin da bai kawo asan ba yace na bayar da iya kokarin da nake iya yi fi tahqiqi cikin tahqiqin littafin nan tahqiq shine duk abin da aka kawo ba wai kawai da an faɗa ka sai ka sunna ba sai ka yi bincike ka tabbatar da abin haka yake yana da madogara a ina aka suno shi a wannan littattafai yace to nayi iya bakin kokari na wajen ta hakikin littafin wa takhrijil ahadith an-nabawiyya al-warida fi nayi iya bakin kokari na wajen fitar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wadanda suka zo a littafin in shi ya kawo hadisi sai ce to ga wanda ya roce shi misali bukhari lamba ta kaza shafi na kaza zan kawo a hadiyatan lishay wannan duk nayi ne domin hadiya ga shoyi Ibrahim saboda shi yayi waɗannan hudubobi ba tare da ya fitar da waɗannan abubuwa ba amma yadda kai kuma nan za ka yi sauri ka gano sai aka fitar da abubuwa yadda ka samu littafin bukari kana duba za ka ga hadisi kaga idan yanko shi ake ba za ka ga ƙarshen hadisin duka hadiya ce ga shehu wa hidmatan li zanabi kuma hidima ne ga fada shehu Ibrahim radiyallahu anhu wa as'alullaha tabaraka wa ta'ala ina roƙon Allah madaukakin sarki an ya takabbalahu bi qabulin hasan irin yadda na Maryam mahaifiyarta Hannatu ta ce mata ko ko kuma yadda ubangiji ya faɗa kai game da Maryam sai fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan to shi ma ina roƙon Allah ya karɓi wannan littafi kyakkyawan karɓa wa an yanfa'a bihi al-khassa wal 'amma kuma ina roƙon Allah ya amfani keɓantattun mutane su ne malamai kuma ya amfani mutane dai ga munan dai ga magari irin mu kenan innahu waliyu zalik shi Allah shi mazubincin haka ne ya cancanta yi haka wal qadiru alai kuma yana da ikon yin haka wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin karshen dai da'awar mu shine alhamdulillahi rabbil alamin sai shi ashek at-tijani al-yasir shi tijani al-yasir shi wannan tika shi ibrahim kuma shi al-yasir shi ne sahabin shi ibrahim wanda ya fara gaggata shi ibrahim akan da'awar sahibul kalima kuma suka zauna tare da shi har ya dauki ɗan shi ya bashi su kuma haifar mai waɗannan jikoki da shek hassan sis da shek ali sis wanda ba ba ka iya bambance shi da yayin shoyi bayan da ko duk sun sai saboda ayyukan ayyukan na shaɗa da suke na na ilimi da sauransu da dafa Allah bihi amin Allah ya tausasa masa domin ba Allah ka tausasa mana amin litis'in baqina min ramadana an gane ko wato sauran kwana tara ramadan ya kare aka rubuta wannan littafi ga yanan hijiriya hijira dubu daya da ɗari hudu da ishirin da bakwai masu masu masu lissafi da samun shekara da da dubu daya da ɗari hudu da ishirin da bakwai yanzu muna dubu daya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bakwai hada lissafi sunan musu na'am babu babu tsanji ba na'am sha sha takwas an yi yaban saki kuwa dubu ɗaya da ɗari hudu da ishirin da bakwai na'am tuna ga shekara to a dai ta hakiki sassan Allah ya sa mu dai to a takaice kawai saboda ɗan duba ɗan ba yace haza kitabul khutbatul jalila an shiga cikin aikin kaɗan za mu shiga saboda lokaci kusan yau wannan littafi ne na al-qutubatul zalila wanda sunan ta kenan wannan taken ta kenan ana tabbata al-qutubatul zalila huduba ce wanda shi Ibrahim yayi ta ta tarar da kusan komai ma al-hawiyatu ko kuma al-hawiyati ala nusahi al-qayyima al-jamila wanda wannan huduba ta shehu ta tattaro nasihohi masu kima masu kyau alƙaha shekul islam wanda shekul islam wa ƙudwatul anam maulana sahibul faibati tijjaniyati alhajju ibrahim ibn alhaji abdullah alkaulari shi ya yi wannan huduba bi munasabatul ihtifal bil maulidin nabawi da munasaba ta taron maulidin manzon Allah an gane ko ba kuma a wani gari ba a zawiye shi a shari ama ga yanan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin ita kuma ya wannan gudubar hisho ibrahim hijiriya bi madinatu kaula a garin kaula a rasa allah allah ya kare bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad al-fatih al-khatim Allah ya salati ga manzon Allah wanda shine mai budewa mai kuma tsikawa mai budewa da shi Allah ya bude halitta kafin shi ba a halitta kawai ba hasken manzon Allah shi aka fara halitta yadda ya zo cikin hadisin sayyidina Zabir cikin musannaf na Abdul Razzaq to manzon Allah shine al-Fatih ta wannan siga sannan al-Fatih kuma shine cikamakin annabawa bayan shi duk wanda ya zo sai shi annabi ne to ƙarya yake kowa shi annabi shine shugabakin annaba ba ka taba samu wani manzo ko wani annabi bayan musuwa manzo Allah sai dai akwai shekaru iri iri wanda suka bayyana wanda wani lokaci za mu bayanin wasu daga ciki wanda wasu an yi su a zamanin tun zamanin annabi din wasu kuma zamanin an mabambanta amma babu wanda Allah ya bari karan shi ya kai tsaye dan ka a samu iltibasi wa ala alihi Allah ya salati ga alayen annabi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim iya haƙiƙanin darajar annabi ɗin ban magana wa miƙidarin al'azim da miƙidarin nan nashi wanda yake mai girma to da wannan ne wani malami mai istinbaji ce salatul fati tana daga cikin khususiyarta idan ka yi salatul fati yanzu idan ka ƙara wata to ta gaban ta wanda wanda ka fara an gane ko haka haka hujjar da ya shi kuma ai abu ne na ilimi yace in dai Allah ya karba yace domin ka ce Allah yau manzan Allah salati haƙiƙanin yadda darajar shi take adadin salatin zai to lokacin da ya gama wannan salatin kafin ke na gaba kuma Allah ya ƙara daraja an gane ko ta ƙaru da triliyoyin adadi wasu na nan suna taiwa annabi salati kuma ma'anar salati shine ana ta roƙo Allah kai ta ƙara mai daraja ne wannan manzo yi ta ƙara mai daraja to kuma Allah yana ta ƙarawa da ga lokacin da ake salatul fatin gaba kace tunda dai kace salatin ayi shi daidai yadda darajar to ta da ai darajar ba ta kai ta yanzu ba ina ba ta an gane wannan to kaga wannan istinbadi ne wallahi ta'ala ala alhamdulillah allazi kassana bil muhtar min kulli muhtar sho ibrahim yake cewa godiya ta tabbata ga Allah wanda yake bance wanda yake bance mu da annabin nan wanda aka zabe shi daga dukkan wani zababbe nan ma sho ibrahim ya dunkula maganganu da hadisai rututu domin manzo Allah ya ce ni ne khiyarun min khiyarin min khiyarin Allah ya zabi daga cikin walidin Isma'il ya zabi Kinana daga cikin yayin Kinana ya zabi Quraysh daga Quraysh ya zabi Banu Hashim daga Banu Hashim ne kuma ya zabe da aka ce ni khiyarun ne min khiyarin min khiyarin da aka Allah ya ce bace mu da al-muqtar min kulli muqtar faka fara bi ikhtibarihi an gane ko kullakti kullakti yarin an gane ko sai kuma Allah ya isar mana ta hanyar zaben manzan Allah da ya sai Allah ya isar mana muka zanto wato dukkanin wani zaɓi ya zanto mun samu zaɓi na ƙarshen lamba saboda yadda Allah ya zaɓi annabi faƙala Allah sai ya ce mana kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ku ne ku kasance fiyayya al'umma da aka fitar da ita domin ta amfani mutane shine ma'ana aka kawo linnas din wa qala a wata ayar kuma yace mana wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasadan haka nan dai Allah ya sanya ku kuka zama al'umma mafificiya shine wasadan din nan litakunu shuhada 'ala an-nas domin ku zama masu shaida ga mutane ranar alkiyama duk al'ummatai da manzanninsu al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama insha Allah mu ne za mu ba da shaida a kansu kama annabi nuhu za a ba da shaida a kan ya isar da sako zai ce ya isar da sako sai sai mabiyar su ce a mu bai zo mana da komai ba sai Allah ya ce to kana da shaidu ita yi su ne al'ummar manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne za su ba da shaida to al'umma annabi su kuma sai su kakkaranto alqur'ani guraren da Allah ya ambaci gwagwarmayar annabi nuhu da mutanen shi to sai ka'idar kotu kuma tunda shi Allah shari'a zai ranar lahira sai idan aka shaida ya bada shaida to sai an tabbatar da gaskiya waye ya ce shaidan nan shi kuma abin da ya faɗa gaskiya ne to to kowa ya gaya muku wannan da sai manzo Allah shi ya kawo mana littafin da shi sai annabi ya ce shi kuma shi ya kawo sa to shi ke da magana ta kai Allah ya karɓi wannan shaida to ku ne mafifita za ku zama masu shaida kan mutane tafaddulan min al-malik al-wahhab kuma a daidai nan gurin akwai wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabin shi Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu yake sa ikra alayya alquran so ne ta karanta maka alqurani inji sai ke sa a aqrahu alayka wa alayka unzil yanzu na karanta maka alqurani gashi kuma kai aka san karmawa sai ce a'a inni uhibbu an asma'ahu min ghayri a'a ni ina so in rika jin qur'ani daga wani yana karanta sai ɗauko suratun nisa'i farko ya yi yanzu na cikin tafi rafa kuma lalje kalakakun min nafsin wahida ya yi ta yi dama kuma yana da kyakkyawan sauti annabi yana ta ji yana ta ji sai da ya zo wani dan fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin an gane ko wa jina bika ala haula'i shahida irin wannan ma'ana Allah yake cewa a gurin yaya kenan ya rasulullahi idan muka zo da shaida ga duka al'ummatai kai kuma muka zo da kai ka ba da shaida kan waɗannan al'umma ta kawai sai manzo Allah ya tare sai ya buga jikin Ibn Mas'ud yake sa hasbu hasbu hasbu wato kuma ta zaba ta kama annabi ita tsaya haka nan dakata so da shi ya tuno yadda abin zai faru an gane ko kuma shi ma Allah ya da ya buɗa da fa kaifa an gane ko yaya zai faru yace ya isa ina zuwa sai na idanu annabi sharri sha suna ta zubar da hawaye so da ya tuno abin da zai faru a wannan rana to shine shi zai yi kawo mana cewa daraja al'umma annabi ne da Allah ya zaba mana wannan annabi mu kuma ya muka mutu mu ne masu ba da shaida tafaddula min al-malik al-wahhab wannan falala ce daga sarkin nan mai kyautayi Allah ya kara mana kyautayi allazi laysa bighafil wanda shi Allah baya rakar wala najin baya mantuwa la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gyangyaɗi ko bacci mai nauyi ba ya kama ubangiji ya fi ƙarfin nan wala nu'asu ko irin ɗan fisha kamar kaji kamar bacci zai kama ka Allah ya fi ƙarfin nan waje zan wassalatu wassalamu ala hadha nibras annibrat annibrat shine fitilla amincin Allah da salatin Allah ya tabbata kan wannan fitilla manzon Allah ke afdali nabiyyin wa rasulin bila taraddud wanda shine mabibicin duk wani annabi mabibicin duk wani manzo ba tare da wani shakku ba wala waswasin babu wani waswasi wa ala alihi da kuma alayansa wa sahabati da sahabbansa alqadat wanda sune jagorori al-aqyas wanda suke masu kaifin basira to kaje yadda malamai na Allah suke sahaba Allah amma dan ko sahabbai ana masu shagori wanda ba tabari su magabata ba sahabbai aka fade su yadda ke masu kirari kai fatan Allah ya ba su albarkacin su so da kwata kwata wa amaluna ko fihim kama qala shaykhuna sho ibrahim sho sho da nake samu ayyukan mu game da in ka danganta da sahabbai ka sayri ka batin ma'adadi bin umayda kamar yanzu a samu irin tsuntsu wanda zai tashi sama haka dai na hango shi to irin tafiyar shi da kuma a samu tururuwa ita kuma tana ta tafiya kut akwai gani to mu duk dige da yadda kake ganin kai waye waye to da yadda ba ta wuce haka ba aka danganta da ta sahabban manzon Allah darajar su ba ta wasa ba tunda dai kaji Allah ya yabe su yace kuma addallahu ko bai kici ya ce musu magafiratan wa adran azima ka san abin yana da girma to Allah ya taimake mu kan haka mun bude wannan huduba ta al-khutbatul jalila wanda huduba sai wallahi wannan hudubar ta cancanci a rubuta ta da ruwan zinari abinda ta kunsa amma dai za mu shiga ciki za a girka alhairan duniya da lahira ba wanda shi Ibrahim bai faɗa ba a nan wannan hudubar guda ɗaya kadai in ka in ka dauke shi kada ta yi shiga cikin rayuwa kai rayuwa Allah ba da sarki ya samu dace sannan kuma su littafin sa'adat al'ada da aka wani shaikh islam na galiba kusan mai wasu ba ba a da shi sosai sai a dan mamma ta aljibai a je a cikiya ko in mutum yana da shi yana duba zai fi fa'idan da hususan ɗalibai na ilimi Allah ya taimake mu ya ƙara fahimtar da mu albarma annabi sallallahu alaihi wasallama a wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka faɗe shi da kuskure ko rashin sani Allah ya gafarta mana kuskuren da mu magabatan mu da malaman mu wanda suka za mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ya kawo da karshen mu ba mu suka imani kare mu daga